الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم قوة jimadal ula hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1444 wadda ta yi daidai da hudu ga watan sha biyu shekara ta 2022 meladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu da muka saba gabatarwa a wannan majalisi a irin wannan rana inda muka sa littattafai guda biyu wanda muka ce za mu dinga yin ɗaya sati biyu ɗaya sati biyu ma'ana za mu sati biyu muna yin wannan sannan mu sati biyu muna wannan kaga a wata kowane littafi an samu darasi biyu kenan to yau insha Allah za mu ci gaba da karatun fannu ta'amul bainaz zawjayn littafi ne na babban malami Muhammad Siddiq Al-Minshawi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na na uku ko a darasin da ya gabata mun tattauna ga kaifa wato mun tattauna akan kaifa takhtaru zawjatik kaifa takhtaru zawjataka ko wato ya zaka zaba wa kanka mata kaifa takhtaru zawjatak ya zaka zaba wa kanka mata to malam yayi mana bayani sosai da kuma shawarwari daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda dukkan wani namiji mai hankali wanda yake so ya samu farin ciki da kwanciyar hankali da soyayya mai dorewa a rayuwar aurensa to kada ya kuskura ya sabawa shawaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar fifita mace ta kwarai mace saliha ko da ba ta da shahararren kyau ko da ba 'yar gidan wani bace ko da kuwa dangantaka ta ba ta dangantuwa zuwa ga wani babban gida matukar tana da nagarta ta addini da kyawawan ɗabi'u to kada mutum ya yi ƙasa a gwiwa kada kuma ya tsaya wani kewaye-kewaye kawai ya yi walfauru da gaggautawa fardun farilla ne ya yi wub da ita kada wani ya yi masa ainihin wato abin nan mun ji inda sayyidina umar dan khattab ya buga wani babban misali akan wannan cewa duk lokacin da aka sa walla kuma abin a inda mun fahimci wannan karatun musamman a wannan lokacin da muke rayuwa wallahi babu babban riba ga dukkan wanda zai aure irin ya samu mace ta kwarai ba abu mai daɗi babu abu wanda yake ɗan rage raɗaɗi da damuwar wannan yanayin da ake ciki wallahi irin mace ta kirki amma idan mutum bai zaɓi ta kirkin ba to wallahi al'amuransa dagulewa za su yi kamar yadda kuma malamai suke faɗa kusan farin cikinka mafi yawa yana ta'allake da rayuwar gidanka da haka wadda ka zaba wa kanka kamar kana ganin farin cikinka da kwanciyar hankalinka kashi 90 cikin 100 zaka samu a hannunta to kaga dole ne ba gaggawa ba maganar rashin tsananta tunani da bincike akai wajibi ne mutum ya tsaya ya ga wace ce ya kamata ta zama abokiyar zamansa wace mace ce ya kamata ta zama uwar 'ya'yansa wadda ko tafiya ta kama kai ko ta Allah ta kasance baya da na sanin halin da 'ya'yansa za su shiga in ya koma zuwa ga Allah don ya san irin uwar da ya zaɓa musu to wannan duk mai hankali gaskiyar magana baya ƙoƙari ya kaucewa wannan shawara ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta ƙoƙarin tsayawa a yi wato tankaɗe da reraya wajen zaɓa wa 'ya'yanka uwa ta gari da kai kuma zaɓa wa kanka wato farin cikinka wanda zai zamto madawwami a wannan duniya sannan kuma kana da damar ka zaɓa wa kanka wato akasin haka Allah ta'ala ya tsare sayyidina Umar dai ya gaya mana wata kissa ko kuma mun ji wata kissa tasa inda wani daga cikin 'ya'yansa mai suna Asim ya rabauta da auren wata nagartacciyar yarinya wata saliha mai kyawawan halaye mai tsoron Allah inda ɗan Sayyidina Umar Asim ya rabauta da aurenta duk da cewa ita ‘yar mai sai da nono ce, ma'ana mahaifiyarta tallan nono take, amma ta auri ‘yar wato ta auri ɗan gidan Khalifa. Wannan gaskiyar magana kissa da muka karanta satin da ya wuce, kissa ce wadda ta ishi mai hankali, yayi izina da ita wajen ƙoƙarin zaɓar abokiyar zama ta ƙwarai kuma dama in ba ku manta ba littafin yana da ɓangare guda biyu wannan ɓangaren duk da za ku yi ta jin muna karantawa wato ana gaya ma fannu ta'amul ma'az zaujati ne ko ma'ana ya ya kamata namiji ya mu'amalanci matarsa to mu'amalar farko shine ma ka mu'amalanci mace ta ƙwarai tun a zaɓinka da ka tashi yi na aure to yau za mu tashi akan gaba ta biyu inda mala yake cewa tazayyan li zaujatik tazayyan ka yi ado ka zamto wato mai ado mai tsafta mai ɗaukan wanka mala mai goge kayansa mai amfani da turare da aswaki ga turaren hammata ga turaren jiki ga turaren kaya ga kuma wani ɗan ƙarami na mutsukawa wanda duk lokacin da wancan ɗin ya saki sai mutum ya sake mutsukawa musamman lokacin da mutum ya tunkaro gida ga wani ɗan kum ɗin mutum a gefe na ɗan tsatsefe gashi kafin a shigo gida kuma dama baya rabuwa da aswaki wajen ƙoƙarin ainihin wato gyara bakinsa duk lokacin da aka ce yana gida ko kuma ya doso gida don matarsa ta daina haɗiyar yawo in ta ga wasu mazan domin nata ya ishe ta abinda take ake bukata ga namiji ita kam ta yi sa'a nata ba kazami ba ne nata ba wani kucaki ba ne wani kyadi a'a natan shi ma yana da kan gado ya san abin da ake da bukata game da rayuwar aure ta zayyan alagafa ta malan ka yi kwalliya ka caɓa ado lizaujatika ba wai don za ka je ɗaurin aure ba fa because of your wife kawai mm. kuma za ta ji daɗi ba ɗan ƙanƙani ba ka yi wanka ka sa kaya mai kyau ka ɗauko turare ka fesa tana yau kuma ina aka gayyace ka ne ka ce wallahi ba ko ina wannan wankan da kika gana dauka wannan kwalliyar da kika gana yi wannan kayan da kika gana sa wallahi din naki ne kai wannan abu da dadi yake wato matar ka gaskiyar magana ba karamar sa'a ta ci ba in ta samu miji irin wannan kun jamilan da'iman fi aini zaujatika ka zama mai kyan gani ka zama mai ma'ana ka zama mai kyakkyawan yanayi da kyakkyawar shiga ko da yaushe a idan mataka ba wai sai lokaci-lokaci ba ko da yaushe ka zamto tsaf-tsaf kake a idan mataka ba ta ganin wallonka gaba da ƙazanta ba ta ganin suturarka ta yi datti da wuya ta ga haƙorinka ko bakinka bayan da ya kamata ba shine ma'ana kun jamilan wai ka zam kyakkyawa mai kyakkyawan yanayi fi aini zaujatika a idan mataka wa zayyan laha wa tazayyan laha kuma ka dinga yi mata ado fa kama ta tazayyanu laka kaman yadda take maka kwalliya ka dinga yi wa matarka ado kaman yadda ita ma take maka kwalliya kana so ka ga ta yi kwalliya kana so ka ga ka zo ka same ta ta yi wanka ta sa kaya masu kyau tana ta ƙamshi ta sa ai shado ta sa ai lana ta sa jambaki ta sa jagira ta sa fankeke ta sa gazal duk ta yi waɗannan abubuwan duk waɗannan abubuwan suna burge ka suna ƙayatar da kai suna nishaɗantar da kai to ala gafata malam ka ji tsoron Allah kai ma kayan nan naka gogaggu ba wannan jallabiyar da duk ta fara sufurin ba ba ita ba saboda tsabar kawai ta zaman gida ce wani uniform ne na zaman gida kawai da mutum ya dawo shikenan sai ga wata jallabiya ce jallabiyar kuma wani abin ban haushi ga ta tsami take don sai ce sati nawa ma ba a wanke ta ba dama ta zaman gida ce sannan dama bayan ba ta ganin ruwa ma ta daɗe ba ta ga ayon ba ita kaɗai kamar waya tana ta nannaɗewa waya rabon matakka kenan sauran kayayyakinka wannan giznonin duk da kaɗinka da wannan yadiddikan na alfarma da kaɗinka da wannan style ɗin da aka yi ma kyakkyawa duk ba nata ba ne tana yin wato iya na ganin ido kawai lokacin da zaka sa minti biyu kan ka fita shi ma babbar rigar sai za a fita wai kattai su kuizin a cikin gida duk ya sa ya ciki da abin nan sai an gama komai sannan sai ya dauko babbar rigar yana sawa tana ganin kamar kai ya fita ya bata isa ba kawai zai fice abin sa sai ya je can ya zauna a can yayi nan dukkan runguga ya lalace komai ya kuikuye sannan in ya dawo ya batta ma ta dan ga dan ragowar ma ta dan yi nishadi yayi na akwai uniform ɗinta ita na zaman gida kawai sai ya cire babban rigar nan ya cire yar ciki ya cire kaza ko ya cire doguwar rigar nan ya cire kayansa sai kuma ya ɗauko ainihin wato a jallabiyan nan sai ya sa to shine ya ce wata zayyan laha ka dinga yi matarka ado fa kamata ta zayyanu laka kamar yadda take maka ado ƙala ta'ala Ubangiji ta'ala ya ce, Wala hunna, mithlul ladhi alaihinna, wala hunna, matanku suna da haƙƙi a kanku, mithlul ladhi alaihinna, kwatankwacin irin haƙƙinku da ke kansu. Haƙƙinka ne ta maka wanka, haƙƙinka ne ta ɗau wanka, ta yi kwalliya, ta yi tsafta, ta dinga ƙamshi, to ita ma haƙƙinta ne ka yi wanka, ka yi tsafta, ka sa turare ka dinga kamshi haƙƙinta ne in kai haka ba alfarma kai mata ba haƙƙinta ka bata yanda ka san in ka ci zaka ci da ita in ka sha zaka sha da ita in kai sutura zaka suturta ta ka sama mata wajen muhalli ka bata wato ka kula da lafiyarta to kuma tana da haƙƙin ka yi ado ka zauna ta gani tana da haƙƙin ta ga kwalliyarka ka ci ado ka yi ado don ita. Allah da kansa subhanahu wata'ala ce, walahunna ana gaya wa maza su sani, su ma matan su sani, walahunna suna da fa haƙƙi a kan mazansu na si musu ado, si musu kwalliya, si musu tsafta, mithlul ladhi alaihinna irin haƙƙin da maza ke da shi a kan matansu na si musu kwalliya, si musu tsafta. suratul baqara aya ta 228 qala ibn abbas ga babban malamin al'umma alaran magangaran kuma masanin fassara alqur'ani shi a aikace fassara wannan ayar abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda turjumanul qur'an yace inni to kaji an faro maka daga sama inni yace kun ganni nan la'ata zayyano zama nake in caɓa ado limra'ati sabida matata kama uhibbu kaman yanda nake so an ta ta zayyana li ta yi min kwalliya kuma sai kawo wannan aya wa lahunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf ta ce yau kuma ina za a yi lakca ne ce Allah ba wata lakca da za a yi yau lakca ki ce inni la'atazayyanu abdullahi dan abbas ya ce ni din da kuke gani na abdullahi dan abbas atazayyanu limra'ati ina yin ado in cancaɗa ado limra'ati sabida matata kama uhibbu an ta tazayyana li kaman yadda gaskiyar al'amari ina so matata ta sharara mun kwalliya to kaga anan wajibi ne yin amfani da kayayyakin tsafta kayan kwalliya mutum duk ya dinga samarwa shi yayi ita ma matarsa ta yi waruwa fil athar an ruwaito wata magana tazayyano wa tanazzafu fa inna bani isra'ila lam yakunu yaf'aluna dhalik fazanat nisa'uhum asalin hadisin hadisi ne wanda yake ibn asakir ya ruwaito shi ibn asakir shine ya ruwaito shi an gane ko sanadin hadisin daga abdullahi bin maimun al-qaddah shi kuma daga abi ja'far ibn muhammad shi kuma daga mahaifinsa shi kuma daga kakansa asalin hadisin ana jingina shi zuwa ga sayyidina ali radiyallahu an hadisin da'ifun jiddan da'afahu al-albani fi da'if al-jami' albani ya raunana wannan hadisin a cikin da'iful jami saboda a cikin isnadin hadisin akwai abdullahi bin maimun wanda shi kuma alhafiz ibn hajar ya ce munkarul hadith da sauran malaman hadithi duk sun yi magana akan ainihin wato shi abdullahi bin maimun da aka athar din yana da rauni ta fuskar isnadi asalin hadisin kuma shine waghsilu thiyabakum wa khudhu min shu'urikum ko sha'arikum wastaku wa tazayyanu wa tanazzafu fa inna bani isra'il lam yakunu yaf'aluna dhalik fa zanat nisa'uhum asalin hadithin aka ce sayyidina ali yake cewa waghsilu ku dinga yin wanka kuma ku dinga wanke tufafinku tufafinka ka dinga wanke shi wani za ka ga yana da tsafta ta waje amma ta ciki kazami ne rigarsa ba za ka ga datti ba amma ka ga wancan ta cikin ka ga ɗan boksa ɗinsa da yake sawa to don haka ku dinga yin wanka ku kuma dinga gyara tufafin kuma ana kuna wanke su shine wa igsilu thiyabakum wa khudhu min shu'urikum ko min sha'arikum sannan ku dinga wato kawar da gashin ku gashin hammata ka aske gashin mara ka aske gashin baki in yayi yawa ka dinga yayyanke shi kana datse shi ka zamto kana gyara kar mutum ya zamto ainihin wato baya kawar da waɗannan wato gas wato gashi gasu din na na kazanta barin gashin hammatarsa wani matar kuma ba dama haka yana tsami hammatas ba gyara kuma ga gashi ya cushe marasa shi ma a haka take sannan gashin bakinsa har ba ta so wani abu na karɓa-karɓa na sha ya kama tsakaninsu saboda duk lokacin da za su ya sha wani abu ya bata to duk lokacin da ya miƙo dama in ta miƙa masa za ta gaggashin bakinsa ya yi tsamo-tsamo a cikin abin kaga wannan ƙazanta ta tabbata lahu a gare shi Allah kiyaye da haka mutum ya zamto yana kawar da gashin hammata yana kawar da gashin marasa don matarsa ta tabbatar da cewa mai tsafta ta aura ta auri wanda ya fahimci me ake nufi da addinin musulunci addinin musulunci ba ƙazabin addini ba ne bai yadda da zama da datti ba bai yadda da zama da kazanta ba wastaku wa ku dinga gyara bakinku ku dinga aswaki annabi sallallahu alaihi wasallam an tambayi na Aisha in zai shigo gida me yake fara ita ce aswaki da daddare in ya farka me yake fara yi aswaki saboda muhimmancin tsaftace baki da gyara baki annabi shine aikin sa na karshe ya bar duniya amma wallahi wani ina gaya maka abun ba a cewa komai akwai wadda ta ce duk lokacin da za su yi mu'amala da mijinta wallahi ta ɗaure bakinta da hancinta wannan wace irin musifa ce ta ce har dabaru take masa wani lokaci da ta fahimci makilin din ya dinga cewa wannan ni gani nake fa an ce da man alade ake yin wannan abin ta ga dai yana kyamar waɗannan abubuwan sai take dandaka ba gawayi ta dan sa gishiri a ciki shi ma sai da dabaru wani lokaci sai ta dan dangolo ta ce gawayin nan ne dama da dan gyara ma na kafi dan jin daɗi da shi wani lokaci aka ma sai cike da ni nawa ni ba zan yi ba da haka sai ta daure sai ta daure abin nan ɗinta a ce bakinsa yana wari kuma a yi tashin hankali yana cutar da iyalansa wannan tsakani da Allah a ce ba za ka buɗe baki ba a ji yanayi mai daɗi mutum da ya in yi bakinsa yana rufa lamin lafiya ana zaune da ya buɗe bakinsa sai ka ɗauka shadda aka buɗe kuma wani shi karankarsa abin sai ya baka mamaki wallahi abin sai ya baka mamaki wani wai shi baya jin irin wannan yanayin Allah ya kawo mu wani lokaci in ma mutum akwai abubuwa na gyara baki kala-kala akwai abubuwa da ake dan fesawa baki ya kanshi akwai wanda suna da larurori ne na baki wani amosani ne da shi wani kaza to ga likitoci nan na baki ana da su ga dentist ana da su mutum ya je likita ya bashi shawara ko aka wani za ka in ya je sai a ce za a wanke mabaki baki in an wanke sai ka ji ya daina jin wannan tun da yawanci abin da ke kawo warin baki a abin da kake ci ne in ya shiga tsakankanin haƙora sai ya riɓe to in ya riɓe shi kenan sai ka ji duk yadda mutum ya buɗe kai da kanka in kai mai sanin kanka ne kai da kanka in ka buɗe za ka ji kana buƙatar ka je kai brush amma ba ka san ka je kai brush ba har sai iyalanka sun an karar da kai to ai a an karar da kai a jin warin bakinka ma wallahi kima ka ta ragu a wajenta kuma da yawa mata suna yawan complain da wannan su ce bakin mutum wai ba zai gyara kuma ba dama a ce bakinsa yana ya canza nana aisha ta ce in annabi zai shigo gida sai ya yi aswaki shi yasa akwai wadda gaba ɗaya magana kiss dama ta kashi ta cancel kawai saboda haka in yana magana kawai tana in tana dan dauke kai tana dan shekar iska mai dadi saboda air pollution hadide bane bayan Allah ya kamata a dinga gyarawa bayan Allah nan da Allah ta'ala ya hada mu zama da su a karkashin mu suke wasu abubuwan bayan da za su yi da mu to amma zamantakewa in ana so ta zama ingantacciya kowa yana morarta kowa yana cin gajiyarta kowa yana cin yana jin dadinta sai an zama haka ita ta gyara kai ma bawan Allah ka gyara za ka ji wata wadda ta zo ta kawo mijinta ƙara wajen sayidina umar za mu karanta ta ce sayidina umar halifa ba ni ba wannan mutumin ka raba da shi ashe ƙazami ne ai ƙazanta tana kashe aure Allah ya kiyaye ya ce wasu taku ku dinga asuwaki dinga gyara bakinka wata zayyano kuma ku dinga yin ado ku dinga yin ado wata nazzafu ku dinga yin tsafta irin yankan farce din nan malam wannan kaga farcen sa wallahi sai ka dauka damisa ne zako zako kuma ga datti a ciki rabi da haka yana cikin tsafta kawar da gashin hammata gashin mara duk yana cikin tsafta to sai a cikin asar din sai aka ce fa inna bani isra'ila domin banu isra'ila mutanen banu isra'il lam yakunu yaf'aluna zalika sai aka wayi gari ba sa yin haka tsakaninsu da matayensu ayyuhumiluna anfusahum suka yi sakaci suka dinga zama shu'ufan gubran danisatan thiyabahum ko danisatan thiyabuhum wasakhatan abdanuhum banu isra'ila an samu wani lokaci da suka zamto sun yi sakewa kawunansu suna zama futu-futu kai ba gyara ji ya dunkule gemu ba gyara gashin baki ba a kula da shi jiki ba a kula kaya yayi datti jiki yana tsami ai da suka yi sakaci da wannan kawai fazanat ne sa'uhum sai matansu suka kama zina sabida me istaqadharathum sai matansu suka dinga tsanarsu har mu'amalar zamantakewa ba sa so mu'amalar aure ba sa so tsakaninsu da mazajen istaqazarat sai suka dinga tsanarsu suka kyamace su fazahadat qurbahum sai suka kaurace wa kusantar mazajensu wa ragibu fi unasin sai suka dinga sha'awar wasu mutanen diddu zalika waɗanda su kuma kishiyoyin mazajensu ne in ta ga mutum mai tsafta ta ga mai wanka ta ga wanda yake kula da jikinsa kawai sai ta dinga sha'awarsa sai kuma ta dinga ƙoƙarin wata mu'amala duk da ko ba ta aure ba ta guda da tsakaninsu kaga kenan idan mutum ya zamto irin wannan kaman yana ba wa matarsa lasisi ne ta fara neman mutane masu tsafta tun daga banu isra'ila abin da ya faru kenan da mazansu suka zamto ƙazamai mazansu suka zamto marasa tsafta mazan suka zama to marasa kula mutum shi kaɗai ya dinga tashi kamar abincin da ya kwana ba ya buɗe baki yana vibration ya ɗaga hammata fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba inda zai ɗaga a jikinsa kaɗan matarsa ta ɗan samu wata sa'ida wallahi akwai wanda ba wai mace ba ko kai in ya zauna kusa da kai wallahi sai dai in kayi kara irin mutane ne kai mai kawaici mutum ya zauna kusa da kai wani ko a tsawon sallah za ka dinga Allah Allah a sallah bakin ba daɗi mala ka rasa wari yake tsami yake hamami yake bulus ne yake tashi daga bakin oho in ka kalli haƙoran dama kai ka san an daɗe ba ga brush ba duk sun yi kamar tutar najeriya green white green wani gurin da za ka ɗan dinga gani tun da haƙori ne za ka ɗan ga haske amma wani gurin gansa kuka gansa kuka ka ga haƙori wai haƙori yana gansa kuka kuma mai shi rayayye ne bai mutu ba Allah ya kiyaye yau an sha bulala ko sai a gyara ko sai a gyara a ga da yake an taɓo tashar kuwa ya ga an yi tsit ya gyara to ai dama haka karatu yake ai kamar yadda muka faɗa wannan asar ɗin dai ba shi da inganci da'ifun jiddan kamar yadda albani ya faɗa cikin da'iful jami a abin nan ko hadithi mai lamba ta 987 dakhala ala amirul mu'minina umar bin al-khattab zawjun دخل على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه زوج أشعث أكبر ونمجي ياشقو وجن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مجن وتماتا أشعث gashin sa ba gyara a ci kurkuɗa gashin sa yake a gabara diyayi futu-futu wa ma'ahum ra'atuhu tare da shi da matarsa wa hiya taqulu tana cewa la ana wala hadha take cewa amirul mu'mina ya amirul mu'mina la ana wala hadha ba ni ba wannan mutumin fa arafa umar radiyallahu anhu karahiyatal mar'ati li zawjiha sai sayyidina umar akwai fahimta sai ya gano kiyayyar da matan nan take wa mijinta fa arsala ar-rajul a wata ruwaya sai sayyidina Umar cikin yan majalisar sai ce wannan mutumin kuje da shi ya gyara aka fita da shi ya shiga ban daki yayi wanka ya je ya gyara ya yanke farcen sai ya gyara gashin sa aka bashi wasu kayan masu kyau ya sa da ta dawo da ya dawo shi ma bata ita ma bata gane shi ba فعرف عمر رضي الله عنه كراهية المرأة مرأة لزوجها مرأة لزوجها سيدنا عمر سيفهمتي كراهية المرأة لزوجها إن كند ما تتكي ومجن تدليل كيير فأرسل الرجل سيدنا عمر يأتور والنمت ليصلح من شعره وثيابه يتورا شيء جي جارة gashin sa kuma ya gyara tufafinsa falamma ra'adhu zawjatuhu yayin da malam mutum ya je yayi aski malam ya gyara jikinsa ya ɗau wanka ya sako kaya masu kyau radiyar bihi sai ta ce kawai ai ta yarda su ci gaba da zama shi ne radiyar bihi sai ta ce shi kenan ita ta janye karata kawai su koma gida to kaga wannan yana nuna maka tun zamanin sayyidina Umar fa saboda haka wani za ga sana'arsa ce in ba mai kula da jikinsa ba ne matarsa dole ta yi kuka da shi wani sana'arsa nama yake siyarwa wani kifi yake siyarwa wani kuma kanikanci yake yi wani aikin ƙarfi yake yi zai je gumi sosai wani wata masana'anta yake yake yake aiki a masana'antar ana sarrafa wani abu wannan duk waɗannan abubuwa ne waɗanda wani lokaci sai kuma mutum ya zama to yana kula da jikinsa to wani zai zama kawai a haka yake kawai akwai wani mai wankin hula a kusa da ni wato in aka kawo masa wata hula sai in ce wannan mutum ne ya kawo wannan wankin hula ya ce wallahi wannan dattin ba dauɗa sunansa ba annakiya hular ta yi kaga hular ta yi annakiya zaren duk ya tattashi ina jin wata da watanni ake kafin a wanke ta ana tasawa akwai wanda kai kankan ka galle shi in ka ga wuyan rigarsa haka kamar mai sai da mai ne ko waye kawai tsabagen dauɗa ne kawai dauɗa wani in kaga shatin ammatarsa ya koke ya koke saboda gumi da yake taruwa a gurin gagashi a cushe a gurin wanda duk kaga wannan alami ne na rashin tsafta kuma ma in ka dube sai ga magidanci ne da iyalansa wani ma ba matarsa ɗaya ba da 'ya'yansa da komai me ya fahimta a rayuwar aure sai ka rasa me ya fahimta yanzu wannan ta ga wani mutum ya yi tsafta ya sa kaya masu kyau ya taje kai ya taje gemu ya fesa turare a ce ba ta sha'awarsa ba to wa'annan abubuwa ne wa'anda wajibi ne mazan da suka san suna da irin waɗannan matsalolin su ji tsoron Allah su gyara dan rayuwarsu ta auratayya ta yi daɗi tsakaninsu da matayensu وقال عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه yace la tukurihu fatayatikum ala rajulil qabih karfa ku takura wa ƴaƴanku mata sai sun auri kazamun namiji fa hunna domin su ma fa matan nan fa yuhabbibna ma tuhibbuna suna son abin da kuke so kai yanzu kaga wata ƴar dukununu aka ce ka aura zaka ce Allah kiyaye wata ma zaka ji an ce wallahi wannan ko da garin nan za a hada min bazan karba ba ashe kai ka san ka duba wanda ya kamata ka aura amma kai kuma ita ba za ka yi mace yanda yake yanda ya kamata ba ita ma tana son ta ga wanda in ta ganshi tana farin ciki yana dauke mata kewa tana ko tana cikin damuwa in ta zauna tare da shi tana jin abin nan kuma tana jin lalle ita ma ta yi aure kuma miji ta aura amma mutum ya zama kamar wata dawa da ake kira burtuntuna la tukrihu fatayatikum sayyidina umar yace ba dalilin da zai sa ku takura wa ƴaƴanku alal rajul qabih sai sun auri mummunan mutum fa kunna domin su ma matan nan fa yuhabbibna suna kaunar ma tuhibbuna abinda kuma kuke so kai ma za ka aura sai ka duba kaza sai ka duba kana son me kaza sai kana son me kaza to ita ma mutum ce tana so ita ma za ta so ta ga mutum mai tsafta ta ga mutum wanda yake mai kula da jikinsa ta ga mutum kaza ta ga mutum tsaf tsaf tsaf da shi ita ma tana so ina fata an gane wannan hadisin Sa'id ibn Mansur Sa'id bin Mansur ya ruwaito shi a cikin sunan dinsa haka ibn Abi Shayba a cikin al-Musannaf haka ibn Abi Dunya a cikin al-Iyal duk sun ruwaito shi ta hanyoyi da dama amma duk hanyoyin suna tikewa ne zuwa ga Hisham bin Urwa shi kuma daga mahaifinsa shi kuma mahaifinsa Urwa bin Zubair shi kuma zuwa ga ainihin wato Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu بينما كان معن بن زائدة جالسا إذ أتته امرأة ga wata hikaya ko wata kissa malin ya kawo mana yace wata rana ma'anu bin za'ida ma'anu bin za'ida wani shugaba ne daga cikin ainihin wato shugabanni na daular abbasiya an ce mutum ne mai kyauta sosai mutumin kirki ma'anu bin za'ida ya rasu a shekara ta 769 wata rana yana zaune shi ma'anu bin za'ida iz atat humra'atun sai wata mace ta zo wajensa min ahsanin nasi wajahan daga mafi kyawun mutane fuska ma'ana kyakkyawar mace mai kyakkyawan yanayi mai kyakkyawan fasali faqalat da ta zo wajen ma'anu bin za'ida sai ta ce aslahallahu amira Allah ya taimaki sarki inna ammi zawwajani dan uwan mahaifina baffana ya aurar da ni man laysa li bi kuf'in ga wanda bai dace da ni ba ba mi macin ba kaga maganar sayyidina Umar la tukrihu fatayatikum ala ar-rajul al-qabih to sai kuma ta kawo ƙara ita wannan matar an riga an yi aurenta ba sai ta kawo ƙarar ɗan uwan mahaifinta amminta wajen ma'anu bin za'ida ta ce da ma ya aura min wanda yake yayi macin da ni da ba matsala to sai da ya tashi aurar da ni sai ya aurar da ni wato da mijin da laisa li bi kufu'in kwata kwata ba mi macin da shi ba faqal sai ma'anu bin za'ida ya ce alayya bi zawjiha ya ce ku je ku zo min da mijinta ana zaune kawai fa udkhila alaihi rajulin fa udkhila alaihi rajulun min aqbahin nasi hay'a ma'anu bin za'ida yana zaune kawai sai ga an shigo mad da wani mutum wato mafi munin kama mafi munin kama aka shigo masa da shi faqal sai ma'anu bin za'ida ya tambayi wannan mutum yace ma hadhihi minka ya kuke da wannan matar qalam ra'ati sai ce ai matata ce fa qala nan take ma'anu bin za'ida ce khalli sabila ha ka rabu da ita ka sake ta fa tallaka ha sai ya sake ta sai ka je ka aure daidai kai wannan ba kufu in ka bace ina fata an gane da haka in ka ga mace ta auri wanda ya fita muni to sai dai wannan kafa'a din dama mun ce ɗabi'u da addini su ne a gaba sai ta ga ga addini ga kyawawan ɗabi'u ba wani kyau ne da shi na zuwa gani ba ta ce ta yi da shi kenan ina fata an gane mun tattauna a kan kafa a karatunmu na iziya ko to kaga ita wannan kufu'inta ta ga ba a bata kufu'inta ba kuma ta yi korafi kuma ma'anubi ne za ida ya raba auren kaga in ka duba ashe akwai mata da yawa a yanzu sabit bin qais bin shammas ka koma cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani sahabi da ake kira sabit bin qais bin shammas wannan sahabin dan aljanna ne fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun yana duniya ya tabbatar masa da dan aljanna ne amma matarsa tace ba ta son sa me yasa aka ce lida mamaci saboda shi ma ba kikkiawa bane har ita shine farkon kul'i da aka yi a musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ai ya baki sadaki ya baki gona zaki dawo masa da gonarsa atur aturiddina alaihi alaihi hadiqata aturiddina alaihi hadiqata zaki dawo masa da gonarsa tace i nan take sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce thabit ka karbi gona ka karbi da ita shine kul'i na farko da aka yi a musulunci da haka in ka auri mace kai maintaining din abubuwan da ya sa lokacin da kake zuwa wajenta ba haka kake zuwa ba daga daga gareji kake zuwa duka fitu-fitu kake zuwa kofar gidansa kace a sallar mota da bakin mai da komai da wando ya gagge da riga tayi tayi tayi tayi abin nan haka kake zuwa gidansu za ka ga fa mutum zai nemi aure fa ya fa yi wanka amma sai yayi mata wankanta na musamman kuma wayannan abubuwan su suka kayatar da ita har ta dangwala ma ƙuri'a kuma sai daga baya ka dinga wa idza qila lakum murji'u ka dinga koma baya kullun in zaka je wajen ta ka kalli samari za ga sai mutun yayi wanka sai ya taje hulan sai ya sa tira tiraren kofar gidansu ma na sallama ne kannanta duk sun san wane ya zo saboda tirare ne mai kamshi wanda da an je kofar gidan nan ake bubbungula shi kawai sai tiraren ya isar da sako tun kafin aje to duk kuma da mutum ya zo ta zo gidansa ai za ta sa ran fiye da haka kai alal akalli dai karka gaza yanda ta sanka ai alal akalli karka gaza yanda ta sanka ta sanka dai ba kazami bane ta sanka da tsafta ta sanka da sa kaya masu kyau ta sanka da kamshi to akalla kai maintaining din wannan ko baka kara ashe wannan kaga kaga dinna algus ne ashe ya zama algus kuma annabi ya ce man gashe na falaisa minna ya zama algus ya kamata a je wuraren turaruka da Allah a dinga siyan turaruka a siyi nata a siyi ka siyi naka ma'anu bin za'ida ya raba aure tsakanin wannan mata da mijinta tazawwaja rajulun imra'atan wani mutum ya auri wata mace faƙala lahu jadduhu kakansa irin mutanen nan ne dattawa masu hikima shi ba aya ko hadisi ya gaya masa ba maganganu na hikima ya gaya masa wa kana minal hukama kakan nasa yana daga cikin irin dattawa masu hikima sai ya ce istakthir min at-tib yace yaro abinda nake so da kai ka yawaita amfani da turare ai in kai aure yawaitawa ma ake ba wai wai ka ja baya ba istakthir min at-tib ka yawaita amfani da turare domin ita mace tana son kanshi fa innal mar'ata domin ita mace idza shammat at-tib da ta ji ƙanshin turare zakaratin nika sai ta tuno rayuwa aure kenan rashin ƙamshi da ta kamatso ta ji tsami da ta ji wani abu ya buso ya bugo ta haka to wannan yana cire rayuwar yana cire mata sha'awar rayuwar aure da kai asali da so da kauna kuka yi auren ku kaza amma daga baya in kan ce zaka dinga irin wannan mu'amalolin to abubuwan za su dinga yin baya baya san zai dinga fita daga cikin ranta shi yasa ya ce wa ɗansa istakthir min at-tib abinda nake so ni wasiyar da zan ma bai ce ka kula da abinci ka kula da kaza ba dan an san wannan ba matsala inda kawai aka fi samun matsala shine amfani da turare wanda zaka ji ya ce wallahi ni ka in ka ba shi sai ya ce bari dan fefesa amma alani bai dame ni ba wallahi turare to ita ya dame ta an fahimta ko wa qala imra'atun wata mace ta ce tamdahu zaujaha ita kuma tana yaban mijinta tace zauji ya jilisu ma'i fil bait tace mijina yana zama tare da ni a cikin gida fi akmali zina cikin cikakkiyar cikakken ado ba rabi da rabi ba cikin cikakken ado ka annahu sayaziffuli kai ka ce a ranar zai angwance da ni wannan kaga yabo ne matar mutum ta ce wallahi mijina ni ina kaunar su wallahi saboda akwai tsafta akwai daukan wanka wannan shine abin da ake so an gane ko da haka tace ina tana yaban mijinta tace ai mijina yana zama da ni a cikin gida ba da jallabiya mai sufurin ba da me yake zama tace yana zama ne fi akmali zina cikin ado cikakke ka annahu kai ka ce shi sai ya ziffuli zai angwance ne da ni nan kuma mun kwana biyu muna tare akrim ahala zaujatak akrim ahala zaujatik ka mutunta iyalan matarka gaba ta uku kenan ko daga cikin mu'amalar da ake so ka yi wa matarka mai kyau can mun gama ka zama ka zaɓi mace ta kirki Allah ya azurta ka da ita to karka zo ka cutar da ita karka sa ta dinga tsanarka an gaya maka gaba ta biyu ka dinga mata ado ka dinga tsafta ka dinga amfani da turare to mun ji wannan kuma insha Allah za mu gyara ko to mun ɗauki wannan to sai kuma gaba ta uku sai aka ce akrim ahla zaujatik ka dinga martaba yan uwan matarka iyayenta su zamto suna da mutunci a idanka suna da kima kana ganin su kamar iyayen da suka haife ka ‘yan uwanta kana ɗaukan su kamar ‘yan uwanka kana mutunta mai mutuncinsu kana girmama su inna ikrama a ƙaribi zauja inna ikrama a ƙaribi zaujatik lallai ka sani mutunta ‘yan uwan matarka makusantanta wa da mutunta su juz'an ko juz'un wani ɓangare ne min ikramika li zaujatika na girmamawa ga matarka wai daga cikin girmama matarka shine ka dinga girmama mahaifinta ka dinga girmama kannansa da yayyansa ka dinga girmama mahaifiyarta yayyanta kannanta ka dinga girmama yayunta dinga girmama kannanta yan uwanta dukkana mutunta su wannan wai wani bangare ne na karramawa da mutuntawa ga matar da kake zaune da ita in har ta cancanci ka mutunta ta to mutunta mata waɗancan faja'al min abiha aballaka wai ka sa mahaifinta ya zama mahaifinka ƙa'ida kenan ya haife ta ya ciyar da ita ya shayar da ita ya tufatar da ita ya ilmantar da ita ya tarbiyantar da ita ya sayi sabulu ba adadi ya sai man shafawa ba adadi makilin auduga da sauran abubuwa har ka ganta ta girma ta yi maka kyau lalle ya yi ma kokari ko bai yi ba lalle mahaifin matarka bai kamata ya zama abin renawarka ba ya cancanci dukkan mutuntawa da karramawa da kimantawa ka duba irin wahalar da ya ci kuma duk da haka aka zo aurenta ya kawo maka gado ya kawo maka kujeru ya kawo ma ledar ɗaki ya kawo ma labule ya kawo maka kaza ya kawo maka kaza kuma ya zama ba mara mutunci sai shi ka yi adalci a babin adalci to ka sanya mahaifinta kamar mahaifinka wa ummaha wa um wa min ummiha umman lak ka sanya mahaifiyarta ta zama mahaifiyarka da haka surukanka ba in har zaka iya zama ku yi sa'insa da su ka faɗa musu baƙaƙen maganganu ka ci mutuncinsu ashe zaka iya zuba ka zaka iya sa gilas ka shafa wa idan ka toka ka ci mutuncin iyayen da suka haife ka wa min akhiha akhan lak kuma wai ka sanya dan uwanta ya zama dan uwa gare ka kar ya zama kawai kai ita kawai ka aura ba ruwanka da duk kowa nata wannan ba daidai bane lalle da ka aure ta dan uwanta dan uwanka ne abin da ya shafe shi ya shafe ka wa min ukhtiha ukhtan laka yar uwarta ta zama yar uwarka wa bidhalika to in ka dauki wannan salan tadumul mahabbatu bainakuma to shine ka ɗauko layin da soyayya za ta dawwama ta ɗore tsakaninku da matarka wa yazidu qadruka fi ainaiha kuma ka biyo layin da mutuncin ka zai dinga ƙaruwa a idan matarka dan taga kana ganin girman nata faqad kana annabi sallallahu alaihi wasallam yusarru ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana faranta masa rai bi ru'yati aqaribi zawjatihi idan ya ga makusantan matarsa daga cikin yanayin da aka gane manzon Allah yana yin murna a ganshi cikin farin ciki to ya ga wata ko wani cikin ƴan uwan matansa fa za ta yau wata rana ista'azanati sayyidatu hala halatu bintu khuwailid yar uwan nana khadija ce radiyallahu ta'ala anha ukhti ummul mu'minin khadija yar uwar uwar mu'mine khadija ce bintu khuwailid radiyallahu anhuma da Allah ya kara musu yadda fi dukhuli wata rana sai annabi yaje tana sallama tana neman izinin shigowa alan nabi sallallahu alaihi wasallam wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa arafaha manzon Allah sai ya gane ta fatahallala wajhun nabi sallallahu alaihi wasallam nan take sai aka ga fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin murna tana ta sheki wan sharaha sadruhu farhan kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika da murna biha saboda zuwan halatu yar uwanna na Khadija li'annaha saboda ita hala din nan shigowarta sai to zakiru sai ta sake tunatar da shi bi Khadija tana na Khadija radiyallahu anha gashi na na Khadija ba ta nan amma da ta shigo sai ta sake tuna masa na na Khadija radiyallahu anha to kaji yanda ake girmama ƴan uwa iyaye kanne yayu na ainihin matarka thumma qala sannan annabi bai tsaya iya haka ba dan ya nuna irin murnarsa da jin dadin shigowar ƴan uwan matarsa sai ce Allahumma halatu bintu khuwailid ya Allah ga halatu nan halatu ce ƴar khuwailid kai kuma ka ce kan wanda ya ƙara zo ma gida saboda kawai ɗan duniya ne mutum kawai in ya shaƙe iska yanci kawai zai kan in ya ma ba ana ma wance ta zo wani ma kuma ishe shi kallo ba kawai ko ya kori yan uwan matar in sun zo ko ya ci mutuncin su ko ya ce ka a ƙara zo ma gida ko kuma za a zo sai an sanar da shi har fargaba take yan uwanta su zo dan tana tsoron akwai yiwuwar ya wulakanta su ya yaga su ya musu abin da ba daidai ba duk yan uwanta sun kakkame jikinsu sun daina zuwa da an ce gidan wancan ce a ka ina ai shi kam ai baya so kan mutum ya tsira da mutuncinsa kai kam wani irin mutum ne haka ka nuna mata wannan halin naka na baka son yan uwanta lokacin da zaka aure ta wa qala ahadul hukama yansihu ibnahu wani daga cikin masu hikima yana wa ɗansa nasiha yace ahib hamatak abinda zan gaya maka ka so sirikanka sirikinka wato hamatak wato hamatak wa hamak ka so sirikanka wato sirkarka mace kenan wa hamaka ka so sirikinka wa ahlam ra'atika da ƴan uwan matarka duka so su tuhibbu kam ra'atuka matarka za ta kaunace ka wa tazidu fi nazariha kuma za ka ƙara martaba a idanta tazawwaja ahadun lil umara binta rajulin faqir to lokaci ya cika to sai mu tashi kan wannan kissar ko wata yar karamar kissa ce malam zai bayar an ce lokaci ya cika sai mu tsaya haka abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik